أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘Yan uwa musulmi a yau muna sha uku ga watan Ramadan, wata na tara a cikin jerin wato watanni na musulunci shekara ta dubu ɗai da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya dace da sha ɗai ga watan bakwai miladiya ta aihuwar Isa alaihi salam ɗan Maryam shekara ta dubu biyu da goma sha hudu muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul baqara sura mafi tsawo a cikin alkur'ani za mu tashi aya ta tamanin da hudu shahi na goma sha uku wajen faɗar Allah subhanahu wa ta'ala wa iz akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارا وإن يأتوكم يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون نعم Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iz akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da mun karike alƙawalinku ma'ana alƙawali tsakaninmu da ku muka ba ku umarni muka ce ku yi idan kuka aikata mu kuma za mu sakanka muku da mafi alkhairi Allah ce la tasfikuna dima'akum muka ce kada ku zubar da jininku kada a je a yi ta yaƙi kada a je a yi ta hoshi akan hanya ana kashe mutane babu gaira babu dalili Allah ce wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da ƴan uwanku kawunanku daga cikin gidajenku domin duk wanda ya fitar da ɗan uwa ne daga cikin gida kamar ya fitar da kanshi ne Allah subhanahu wata'ala ce thumma aqrartum sai kun ka tabbatar da wannan wa antum tashhaduna kuma kuna masu shaida akan wannan wannan shi yasa kuke ganin alqur'ani bai wato alqur'ani bai bar wata sifa ba wanda yake ta yahudawa ce mummuna face yayi bayanin ta kuma shi yasa kuke ganin yahudawa suna kokarin yadda za su yi su samu su ga sun wato yaƙi da alkur'ani su ga waɗansu ayoyi an bar bayanin su don mi don babu wanda ya bayanin halin yahudawa irin alkur'ani sannan kuma shi alkur'ani Allah ya tsare shi ga wannan zamani da muke ciki yadda larabawa da musulmi suke tsoron bani isra'ila da turawa da ba Allah ne a tsare da alkur'ani ba da yanzu an canza alkur'ani domin ayoyin da suke magana kan yahudawa amerika a shekarun da suka wuce kamar shekara biyu ko shekara uku ta bugo wani qur'ani sai an ka fitar da dukkan ayoyin da suke magana kan yahudawa sai an ka ce to ga qur'anin da ya kamata musulmi su rike da an zo an je an yi magana kan yahudu sai a cire ya an yi magana kan yahudu sai a cire ya an yi magana kan yahudu sai a cire sai da aka hidda duk ayoyin da sun kai magana kan yahuda sai aka ce ga alqur'anin da ya kamata musulmi su riki domin duk ayar da za ta yaki da yahudu to america ba ta son wannan aya don mi don saboda yahudawa su ne an rike da manya manyan mukamai a cikin ƙasar america sannan su ne suke gudanar da harkoki a ƙasar america to wannan Allah yana ba mu labarin su tun wancan lokaci yadda ɗabi'a su ta kasance wannan aya tana bayani ne kan wato yahudawa na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin at-taura sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo a cikin injila sifofin shi sun zo kahin yazo sun san shi a cikin at-taura Allah ya bamu labari cikin suratul a'raf sai ce allazina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil allazina yattabi'una ar-rasul sune waɗanda suke bin ar-rasula manzo annabiyya annabi al-ummiyya wanda yake bai iya rubutu bai iya karanta ba shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam allazi yajidunahu wanda suke samun shi maktuban indahum yana rubuce sunan shi da siffofin shi fi taurati wal injil a cikin at-taura da kuma cikin injila to kuma sun samu labarin wannan annabin ƙarshe ana sawa tsammanin za a aihe shi garuruwan da akwai dabino da sahara sai suka fara bincike sai suka ga garin madina yana daga cikin wuraren da waɗannan sufin suke tabbata akan su to sai suka zo nan sai suka zauna tsammanin su mai yiwa wannan annabin su za su haihuwa sai to sai Allah ya sa bai tashi cikin su ba sai tashi cikin larabawa to don haka da suka zo suka zamna kabilolin da suka zamna a madina akwai banu nadir akwai banu kainuka sannan kuma akwai wato wata kabila ta yahudawa ta uku tare da su to da suka zo sai suka iske larabawa sun kasu gida biyu a madina akwai al'aus akwai al-khazraj kun san duk inda mutane suke a duniya to tsegumi da rikici da tashi hankali bai karewa saboda dole sai Allah ya tayar da gwarzaye ta ko ina kala daban-daban idan masu kuɗi ne sai Allah ya tadda mai kuɗi cikin wanga karci ya tadda mai kuɗi cikin wanga karci to ko wani cikin sai zama to yana da mabiya idan masu ilimi na sai Allah ya tadda wanga gwarzo mai ilimi wanga gwarzo mai ilimi waɗannan suna goyon bayan wannan waɗannan suna goyon bayan wannan idan ba wannan ba sai a koma ta kabila waɗannan su koma suna goyon bayan wannan kabila waɗannan suna goyon bayan wannan kabila to duk in ba musulunci ake yi ba dole wannan abin akwai shi kuma ko ana musulunci in dai musuluncin ba na gaskiya gaskiya bane sai ka iske waɗannan abubuwan suna suna tashi domin sai kowa ya koma shi na kokarin shi goya ma wani baya ba dan saboda dalili na musulunci ba a'a dan saboda wata bukata ta duniya to dan hakan ga yanzu su yahudawa da suka zo sun ka iske ausu da khazraj suna yi to su banu quraiza sai sun ka koma bayan aus sun ka ce mu tare da ku muke duk in yaki ya zo duk abin da za a yi to za mu zauna tare da ku su kuma banin nazir sai suka koma bayan khazraj kenan yanzu an rarraba waɗannan yahuda sun zo sun zama tare da wannan sun zo sun zauna tare da wannan miye ya tunanin su saboda suna ganin cewa su ba yan gari bane idan suka goyi bayan mutum guda aka yi yaki aka ci su to kare su ta kare amma sai a rarraba irin na dan siyasa yan wanga wato in gida akwai mutum goma waɗanga mutum biyu sai su shiga wanga farti waɗanga mutum biyu su shiga cikin wanga farti duk yadda an kai dai sai sun shiga cikin fartin da adda gwamnati ba yadda za a yi a ci ba tare da su ba to irin wannan dubara ce dama ta jima ta yahudawa in dai ausu sun kaci nasara yahudawa sun ci nasara don akwai sashe tare da su in hazrat sun kaci nasara su ma su yahudawa sun ci nasara saboda akwai sashe tare da su to menene bambancin su bambanci su larabawa a wannan lokaci ba su da littafi ba su da wani annabi amma su yahudawa waɗannan abubuwa Allah subhanahu wata'ala ya ba su littahi sun san da su to bayan shi na Allah ce ya rike alkawali tsakanin shi da su la tasfikuna dima'akum can cikin attaura Allah ya ce musu kada ku zubar da jini domin zubar da jini haramun ne wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum kada ku fitar da ƴan uwanku daga cikin gidajensu domin nan da an ka ce al anfus ba ana nufin mutum ya fitar da kai ne a cikin gida ba a'a ka hitar da dan uwanka kamar kanka na ka hitar sowa musulmi ya cuci musulmi in ya gane kan shi ne ya cuta domin dan uwanka da musulmi ka cutar da shi Allah ce summa aqrartum kun tabbatar da wannan yana nan cikin littafanku wa antum tashhaduna kuna masu shaida akan haka summa antum sannan ku haula'i kira ne Allah ya haula'i ya ku waɗancan waɗanda suka yi nisa da magana Allah subhanahu wata'ala wato taqtuluna anfusakum sai gashi kuna kushe kawunanku waɗansu na tare da aus waɗansu na tare da khazraj ana bugawa kaga in an yi yaki ko dole sai an kashe wani taqtuluna anfusakum kuna kashe kanku da kanku wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim kuna fitar da sashen ku daga cikin gidajensu ma'ana in an kai yaki ba yahude wanda a tare da aus da ba yahude wanda a tare da khazraj in an yi yaki wani sai ya ci nasara waɗanda sun ka ci nasara sai su fitar da ƴan uwansu wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim Allah ce tazaharuna alaihim bil ismi wal udwan tazaharuna alaihim kuna taimako akan ƴan uwanku shine tazaharuna bil ismi ta hanyar wato zunubi wal udwani da ƙetar iyaka sai Allah ce wa in ya'tukum usara amma idan ƴan uwanku sun ka zo muku a matsalin fursunan yaki prisone bayan an yaki an kare abinda ake cewa prisone de guerre yaki ya kare ƴan uwanku sun zo muku tufaduhum sai ku amshe su ku yi fansarsu bayan yaki ya kare yanzu ƴan uwanku an kama su za a mai sayar da su a matsayin bayi sai ku je sai ku sayo ƴan uwanku sai ku mayar da su ƴaƴa ma'ana ku ƴantar da su sai Allah subhanahu wata'ala ce wa huwa muharramun alaikum ikhrajuhum alhali fitar da su tun da farko haramun na tun da farko Allah ya hana ya haramta kai yaki ka fitar da ɗanka cikin gida to kuma kai kai yaki sai bayan an kama shi yanzu an kai shi kasuwa za a sai su sai ka je sai ka bada kuɗi to me yasa tun da farko ba a yakin ba a huta sai Allah ce afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd shin yanzu za ku yi imani da sashen littafi ko kafirce ma sashi ma'ana za ku yi aiki da ayar da ta ce ku je ku fanso ƴan uwanku a lokacin da eh, an ka kama su amma kuma sai ku mance da ayar yaƙi da ayar fitarwa ku kafirce mata ita Allah ya ce ka a yaƙi kun yi Allah ya ce ka a zubar da jini kun zubar Allah ya ce ka a fitar da ƴan uwanku daga cikin gidaje kun fitar da su ina fata an bincike ni kaga kun kun kafirce mu wannan aya amma Allah ya ce idan ka ga dan uwarka yana matsayin bawa kana iya ka je ka siyo shi ka yantar da shi yana daga cikin babban aiki na da'a ka je bayan ka yaki ka sa an kama dan uwarka kuma ka je ka sayar da shi kaga tu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to fama jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya babu sakamakon wanda ya aikata irin wannan daga cikin ku yahudawa illa khizyun fil hayati dunya sai kaskanci a cikin rayuwar duniya shi yasa duk inda suke ba su tsere makaskanci yanzu isra'ila tana ɗaya daga cikin manya-manyan kasashen da suka yi kowace ƙasa ƙarhin wato makamai amma har yanzu cikin tsoro suke domin mi domin kullun suna tsoron za a kawo musu hari kullun suna tsoron za a kawo musu hari kuma kullun kaskantacci na babu inda bai yahudi zai taya ce zama to cikin aminci ina fata an fahimce ni babu inda bai hude da ta zauna cikin aminci duk inda sun ka zauna tsaro suka yi a kashe su don mi don saboda sharre su da sun zamna ga wuri shekara ɗaya shekara biyu sai su ga ya za su yi su halaka su halakar da wannan al'umma su yi jagorancin ta kullum su yan kaɗan ne kuma su suke son su yi jagoranci kuma kullum su suke son su halakar da mutane kuma duk sharrin da za a shiryawa a duniya to su ne ummul haba'is sai da su koma ƙasa kamar wuta cikin habji ba a ganewa sai ka ji an ce america america france france ba america bace ba france bace isra'ila ce domin su ne suke da ilimin da suke jagorancin duniya duk wani sharri da ka gani su suke fiddo shi sai sun yada shi sai a sama manya manyan kasashe Allah ya kyauta Allah subhanahu wa ta'ala ce to wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab bayan kaskanci na duniya ranar tashin alkiyama za a mayar da su zuwa ga mafi tsananin azaba wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun Allah bai kasance ba mai rafkana mai gafala ga abin da kuke aikatawa don haka wannan aya tana ɗauki da waɗansu sifofi waɗanda ya kamata musulmi a yanzu sun ɗauki aron waɗannan ma'ana sun ɗaura zane na ɗauka irin waɗannan sifofin daga ciki kun ga Allah ya ce Yahudawa sun yi imani da sashen littafi sun kafirce masashen littafi to mu ma yanzu akwai hukumce hukumce na alkur'ani waɗanda da yawan musulmi sai ayoyin da sun ka gyara maka dare su da kake aiki da su amma duk ayar da ta saba ma ranka baka aiki da ita kaga kai ma wato ba da yake ba alaka yake da gaibi ba ko imani ka kin imani da sauran ayoyi ka jiwa da su ka aje su baya to su waɗanda waka aje masu shi qur'anin da izir 60 na wajen Allah ne babu magana kowa ciki hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun shahi dukkan musulmi to dan me kake diba waɗanda kake so ka aje wasu kaga tu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna bi ba'd in ka yi imani da wannan aya ka bar wannan aya to ka bar ma ita a'a shi musulmi gaba ɗaya duka magana Allah da wanda ta yi mai daɗi da wanda ba ta yi mai daɗi ba sai shi ruhi idanu shi ɗauka kaf duka ya sai da su amma in an ka koma musulunci wagga aya aka aiki da ita a bar wannan aya to ba musulunci an ka koma ba yanzu an koma son rai kenan tunda kowa suna da ayar da taka gyara shi yana da ayar da ba ta gyara shi idan an ka zo zancen riba dan kasuwa tana gyara shi masu kuɗi an ka zo wajen bada zakka suna jin daɗi kaga ba su jin daɗi to ya an ce waɗannan ayoyin ɗaya za a ɗauka kaga shi mai kuɗi ya so a shahe irin waɗannan ayoyin duk ayar da ta ce an fi kufi sabilillah ce don Allah ku shahi ta mu huta na haison kuɗi na su yi ta yawa ko ba haka nan bane eh in an ka zo ga ayar da ta shahi kabilanci wanda kuma Allah subhanahu wataala ya hada kabilanci shi bai son ya bar kabilanci ya za'i da shi kaga sai ce to wannan ku aje ta ni sauran ayoyin ku bani eh an ka zo ga wanda shi patriotism ya sha mai kai sai ce to da Allah ku bar zancan ayi adalci ko ayi shari'a da Qur'ani abinda muke so da Allah zancan ayoyin nan na ayi shari'a da Qur'ani a bar su ku bar mu mu ta constitution kin mu mu ja ku da mulkin da kuke so kaga kowa yana da ayar da ba ta yi mai daɗi don ta haukan shi amma mi ya kamata udkhulu fi silmi kafa akama musulunci gaba ɗaya ayoyin Qur'ani duka ka rumci da wanda ta yi daɗi da wanda bai ta daɗi ba a shiga hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya dace da ra'ayinka da wanda bai dace da ra'ayinka ba da wanda ya dace da hankalinka da wanda bai dace da hankalinka ba da wanda ya ma daɗi da wanda bai ma daɗi ba duka gaba ɗaya ka kama ka tahi amma in ka kiya to ka fara alaka irin ta Yahudawa Allah subhanahu wata'ala ce to ula'ika allazina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون Allah ce ula'ika allazina ishtaraw al-hayata ad-dunya bil akhirah waɗannan su ne sun ka sai rayuwar duniya da lahira ma'ana su ne sun ka fifita duniya akan lahira domin cikin aikin mutum ana gane wanda ya fifita lahira akan duniya da wanda ya fifita duniya akan lahira duk wanda kaga yana ba da dukiya ta fi sabilillahi yana gina masallacin nai yana gina makarancin nai yana taimakon masu wa'azi yana taimakon masu karatun alkur'ani ya fifitar da son Allah bisa ga dukiya ta shi yasa ba da dukiya ta duk wanda kaga bai son taimaka ma addini ya hi son ya ɓoye dukiya ta ya aje ta to ya hi son dukiya ta da Allah ya hi son lahira ta ya hi son duniya ta da lahira ta don haka cikin aiki sai an gane wannan kuma shine abin da ya kamata mu bambanta da ahlul kitabi kenan domin mi domin su sun fifitar da duniya akan lahira ma'ana sun yarda su kulla alkawali da wani mutum don a saba ma Allah subhanahu wataala don mi sun ka kulla alaka da ausu da khazraj saboda duniya saboda in an tashi yaki su samu rabon duniya a samu ganima a samu gidaje a samu kaza sai suka yarda su taimaki waɗanda sun ka kulla alkawarin su wajen sabon Allah subhanahu wataala shi yasa yana daga cikin imani ko kuma mutane suna zama cikin imani ya zamanto zaman su na nasiha ne ba a taimaka ma juna wajen zalunci ba in dai mutum kana son ka gane mutumin kirki na to zaman da kuka da shi kullun ya rinka gaya ma gaskiya ya ce maka wane abu kaza haramun da ko ko idan ka tashi zaka zalunci shi ba zai shiga ba to wannan masoyin ka ne amma da yawan mutane wani na ammakin su shine wanda lokacin da sun ka tashi yin zalunci bai taimaka musu ba sai ka ji an ce kai wani zuciya gare shi eh wai ana son ai zalunci ya ce bai yi wai shi bai kallon alaka wancan mutumin da Allah alaka shi ke kallo don haka in ya kwadi ƙarya ka ce eh gaskiya ne in ya kwadi gaskiya kuma ka ce gaskiya ne to in haka nan ne kuma ina musulunci yake a'a wanda duk kake tare da shi in ya kwadi ƙarya ƙarya ce in ya kwadi gaskiya gaskiya ce in ta yi mai daɗi ya ɗauka in ba ta yi mai daɗi ba ya tahi ran da duk gaskiya ta koro shi zai dawo amma mu yanzu in muna tare da mutane to muna kulla alaka ce ta sabon Allah da su shi yasa na yarda in bi ka a saba ma Allah don saboda kai ma ka bi ne a saba ma Allah da yawan malaman da a tare da gwamnatoci da yawan malaman da a tare da masu kuɗi irin wannan kawance da suka kullawa kawance na sabon Allah subhanahu wataala na yarda ni an malamin ka duk abin da kake so cikin addini zan bayyana in yi kuma zan boye abin da kake aikata na sabon Allah kuma ba zan gaya maka ba kai kuskure amma abin da kake so ka maida ni ni kadai an malamin ka shikenan kakkai da wani malami bi duk duniya in ba ni ba sai ce to na yarda shi kuma sai ce to duk abin da kai sai mu kulle juna shi wanga bai saba ma wannan shi wanga bai saba ma wannan don a ce a saba ma Allah subhanahu wataala haka gwamnati sai ta riki wani malami shine an malamin ta duk fata wanda za a ba su a cikin kasa in ba tashi bace ƙarya ce duk abin da yake so ana mai za a iya bashi mota mai sanyi za a bashi ma'aikata abin da ɗaya ake so kada ya sake ya saba ma gwamnati in kuma an ka kawo fatawa ta Allah to in bai yarda da ita ba shikenan sai gwamnati ta ce mai to kaji wani malami ya yi tuwaci in maza sai ya sai dauko alqur'ani ya rinka horota ayoyi da hadisai dan saboda shi kare ƙarya shi ɗauko ayoyi ya fassara su don saboda shi yaƙi wanda ya faɗi gaskiya tunda ana zuba mai kuɗi cikin kwanta da bankiyar ranar tashi alkiyama za ka yi bayani ishtarawul hayatad dunya bil akhirah sun zaɓi rayuwar duniya akan lahira da yawan mutane ko haka suke duk in an to wajen aikin Allah sai ga mutane sun ja baya da akan ba maki miliyan goma an ka ce musabaka akan ba da jikka goma ishtarawul hayatad dunya bil akhirah ne ko ko ishtarawul hayatad dunya bil akhirah ha mutumin da ya ba mawaki miliyan goma an ka ce musabaka ta qur'ani ya ba da jikka goma da duniya da lahira wani na fifita abin tambaya anan to in ka ce mai ya fifita duniya akan lahira shi na yarda bai yarda sai ce a ba gaskiya bane alhali ko aiki ne na gaskanta so ina fata an fahimce ni da kyau jama'a cikin aikin mu ba mu son a faɗi abin da muke aikatawa duk mutumin da ya yarda ya taimaka mana wajen sabon Allah wallahi ranar tashin alkiyama sai sun yi kumya kuma in bai yi anniya ba sai ya ce Allah ya tsine ma ayi wuta da shi shi kuma ce ce Allah ya tsine maka domin mi domin Allah subhanahu wataala ya haɗi da masu kuɗi da masu mulki za a zo da su da kuma waɗanda sun ka tsare musu gindi da talakawansu da malaman su a ce ku ne kun ka bada izini a saba su ce a'a Allah mu muna tare da su ko da mun ka mudi sun ka ce ai sun ka ce a'a malamai su ce ku na kun ka ce mun mu ba da fatawa kan kaza ma a'a mai- sai alaji ce a'a ni ba ni ce kace ba kai ma da ma shedani kake kana son dan rinka baka da a cikin suratul samai Allah wannan bayani ayoyin suna da tsawo ba za mu iya kawo su ba Allah ya mana mai kyau sai Allah subhanahu wataala ce to fala yukhaffafu anhumul azab ba za a sauƙaƙa musu azaba ba imam fakhruddin razi ya ce wannan aya ita ce ta kowace aya ban tsoro ga 'yan wutar jahannama domin an ce ba za a sauƙaƙa musu azaba ba kenan azaba kullum mi za ta yi ƙaruwa na za ta yi fa zuqu falan nazidakum illa azaba to tunda ba za a sauƙaƙa ba kaba babu zancen a rage balle ma a yi zancen hita kenan azaba ce wata wumiya Allah ya tsare mu Allah subhanahu wata'ala ce wala hum yunsaruna kuma ba su da mai taimakon su ba ka da wani wanda ya isa in Allah ya saka wuta ce Allah a hiddo shi ko ko ya sai da bindigogi da sauran kayan yaki ya je fiddo ka babu in Allah ya ce wutar jahannama kai shi kenan shi da kanshi dan adam ranar tashi alkiyama ta kai ne take yi babban misali kuma shine mutuwa in kana son ka gane babu wanda zai iya taimakon ka ga Allah sai mutuwa ta kama duk kuɗinka duk mulkinka duk ilminka duk dubararka duk sojojinka duk jandarmominka duk ajan da sekret ɗinka in Allah ya ci mala'iki mutuwa ɗaukar shi kenan da an zo sai kallo ajan sekret suna tsaye Allah zai ɗaukaka to kaga da an tahi can tun da nan duniya ba su tsare maka wani abu balle can kiyama don haka babban mai wayo duniya shine wanda ya gyara alaka sai da Allah in dai kana da wayo to wallahi ka gyara alaka ka da Allah duk wanda ka gyara alaka da shi in ba Allah bane aikin banza ka yi don ranar tashi alkiyama bai iya unhaninka da komai kenan ka ji tsoron ubangiji duk abin da ka tashi ka tuna Allah zai min sakamako to in kana da wayo sai ka bari amma zancen ka ce bari in yi zalunci in dauki matakai na mutane in dauki matakai na kaza wanda aikin banza kai domin mi domin zalunci ba zai jawo maka alkhairi a duniya ba sannan kuma bai jawo maka alkhairi a lahira ba Allah ya ce wa laqad atayna Musa alkitab ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون Allah ya ce walaƙad ataina Musa alkitaba hakika mun ba annabi Musa littahi ma'ana ba mu bar ku kara zube ba ba haka mun ka bar ku jahillai ba mun aiko annabawa sun yi muku bayani domin wanda an kai ma bayani da wanda ba ai ma bayani ba ba ɗaya bane ko ba haka nan bane mutumin da yake jin yaren ka in kai magana in ya saba ma ka san da gangan yayi amma wanda bai ji eh, in an kai magana ai sai an fassara mai ko in an yi mai tradiction nan ne hujja ta tabbata gare shi to ku an ai mu koyi muku annabawa da yaren ku waɗanda kuke jin magana su suke jin magana ku ataina Musa alkitaba mun ba annabi Musa littafi Allah ce wa qaffaina min ba'dihi bir rusul mun biyo bayan shi da annabawa ba ma annabi guda ba ma'ana Allah ya ce aiku muku annabawa Allah ya aiku muku annabawa Allah ya aiku muku annabawa annabawan nan waɗansu an ba su littafi kuma an ce sun yi aiki da at-taura waɗansu kuma an ba su littafi ba ce su yi aiki da at-taura ba duka sun zo su yi ta muku bayani ma'ana kamar Allah subhanahu wata'ala yana nuna musu ni'imar shi akan su bai halakar da su ba kuma ya aiko musu annabawa su yi musu bayanin hanya ta yi kaga wannan babban ni'ima ce domin yana da kyau a sanar da kai kahin akai ma hari ko ba haka nan bane an ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da musulunci ya fara sai ya fara aika manya-manyan wasiƙoƙi zuwa ga shugabannin ne sarki kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai aslim taslam yu'tika Allahu ajraka marrataini ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala ka musulunta sai ka tsira sai Allah shi baka babban lada ina fata an fahimce ni to kun ga bai dace a yaƙi mutum ba sai an sanar da shi to Allah ya ba ku annabawa ya aiko annabawa tare da littattafai su muku bayani wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat haqiqa mun ba annabi Isa al-bayyinat hujjoji bayyananni waɗanda ke nuna cewa shi annabin Allah ne ko ba haka bane Allah ya ba shi injila sannan kuma Allah ya ba shi ikon ya bayyana mu'jizojin da suke bayyana cewa shi annabin Allah ne domin Allah ya ba shi ikon raye da matacce ko ba haka nan bane wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa rasulan ila bani isra'il أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين دوك وانا الله يباش الله يباش يكون يتايد دمتتشي kaga wannan lokacin an ci ma mutum na cikin kabari an tayar da shi an hikarhin likita ba wai mutum yana kwantuna ba a zo a tayar da shi a'a sai mutum yana ya mutu shekara da shekaru sai ya zo sai ya tayar da shi kaga wannan zancen sihiri ya kare ba wani mai sihiri wanda zai iya tayar da matacce wannan ya nuna cewa annabin Allah ne Allah ba shi wannan iko ko ba haka nan bane sannan zai iya yin tsuntsu na laka da ya tayar da shi yace tashi bi idnillah shikenan sai kuma tsuntsu ya tashi ya tafiya yana warakar da makaho ko kuma sun kace wanda an ka aihuwa da makamta bai ba amma haye shi da idanu ba balle ai mai magani sai ya zo ya shafe shi bi idnillahi kuma sai ya samu idanu sannan yana warkar da masu cututtuka na kuturta kaga waɗannan duk abubuwan da lalle tabbat ba wanda zai so sai annabi ce sa Allah ce wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinat sannan kuma wa ayyadnahu bi ruhil qudus mun karfafa shi da ruhil qudus ne Jibril ruhi mai tsarki domin babu wani annabi face shine waliyinsa shi wato mala'ika Jibril Allah ce afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum yanzu duk lokacin da wani annabi ya zo muku da abin da bai ranku bai so istakbartum sai ku girman kai eh duk lokacin da anka ja aya anka karanta ma don ba ta yi ma dadi ba sai kai izgili da mai wa'azi kai girman kai kace baka wa'azi baka wace kace ba kai ko ko a ja maka aya kace Allahu akbar wai ma'ana ba zai yi imani da ita ba kenan shine yayi kabbara duk lokacin da an ka karanta ma aya sai ka ce ba za ka yi aiki da ita ba ka yi girman kai wayan ana karanta mu mutum ayoyi sai ka shina kumburi shina shina kumbotso ko ko yan an ja aya ce mun jiya kuma ba za mu yi aiki da ita ba sai mun ga abin da za a yi a malami ba rigima ne yake so da kai ba da ya ja aya ya ja hadisi ya fassara ma wallahi ko ina kake in an ka ja aya an ka fassara malami ya kara aiki nayi da kajiya da baka jiya ba da tayi ma dadi ba tayi ma dadi ba shi da ya faɗi abin da Allah ya ce kai kuma tsakanin ka da ubangijinka ba a ce mutane sai an shiryar da su ba cewa an kai a gaya musu abin da Allah ya ce in ka gaya ma mutum abin da Allah ya ce ka kara naka aiki sauran ba naka bane ina fatan malamai sun gane wannan da kyau da yawan masu wa'azi suna wahala sosai domin kana jin ciwon kana ma mutane wa'azi ba su shari'a wannan hadda annaba suna jin bakin cikin wannan amma duk lokacin da ka gaya wa mutum gaskiya in ya kiya to ka kare naka aiki in alaika illal balagh sako na an ka ce ka isar fa zakkir innama anta muzakkir lasta alaihim bi musaitir kai ba mai tilastasowa bane ba aiko ka ba sai ka matsa ma mutane dole sai sun yi aiki ce musu ga abin da Allah ya ce sun ka ce ba su yi ce musu to shikenan akan majira dai mun san dai babu wanda ga shakka zai mutu ko to bismillah yau da gobe za ta yi halinta Allah ce fa fariqan kazzabtum fariqan wani sashi ne daga cikin annabawa kazzabtum kun ka ƙaryata kamar yadda mutane suke ƙaryatar da ayoyin Allah yanzu wa fariqan taqtuluna kuma sashi na annabawa kuka kashe su shikenan da annabi ya faɗi gaskiya sai a kashe wani Allah ya tayar da shi a kashe wani Allah ya tayar da shi a kashe haka suka ci gaba da kashe annabawa shi yasa Allah ya kawo fi'ili mudari'i bai ce wa fariqan qataltum ba wa fariqan taqtuluna don saboda a nuna maka kamar abin ga lokacin da yake faruwa fa sai an ce suna nan ga kashewa kenan kamar yanzu ne sai ka kaddara ka ga yadda suke aikata shi fi'ili mudari'i kenan wadansu malamai suka ce a'a wa fariqan taqtuluna wato al'ada kuce kashe annabawa kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hattara da su domin ba za su gushe ba suna kokarin shiryar da kashe shi kuma haka aka yi kullum suna neman su kashe shi da aka je Khaibar suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naban musta sun kasance dafi a ciki ko ba haka nan bane sun yi kokarin su kashe manzo Allah ta hanyoyi daban-daban don haka in dai kana faɗin gaskiya kullum muna gaya muku wallahi ka shirya ma mutuwa kuma ka shirya ma dauri ko kuma ka shirya ma kashi amma in kana son ka zama lahiya to ka rinka gaya ma mutane duk wanda ya kace mai daidai na yi shikenan sai a zama lahiya in dai kana son ka zama lahiya da mutane Allah ya tsare mu wa qalu qulubuna ghulf وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا sai sun kace qulubuna zukatan mu gulfun ruhi suke ko ina ta ko ina ruhi suke babu inda za a shiga eh Allah ce balla anahumullahu bi kufrihim a Allah ya tsine musu Allah ya la'ance su saboda kafircin su fa qalilan ma yu'minuna fa qalilan kadan ma kwarai yu'minuna suke yin imani ina fata an fahimce ni wato wai kamar uzuri na suke ba su na rashin imani kamar in kace ma mutum yasa baka yin sallah sai shi baka uzuri ko to da Allah ya ce suna kashe annabawa suna kaza suna kaza sai sun kace qulubuna ghulf mu zukatan mu ai ruhi suke ba mu ji ba mu gani in mun ka tashi aikata sai mu aikata ghulfun kuma jam'i ne na aghlaf wato in an ce qulub jam'i ne ghulfun shi ma jam'i ne duk lokacin da suna ya zamanto ala wazni af'ala sannan kuma mu'annas kin shi yazo ala wazni fa'la to jam'i yana zakuwa a ma'ana ta fu'ul in an ce a'ma mu'annas kin shi amya'u jam'i shi shi zaman to umyun in an ce asammu wato mu'annas sai a ce samma mace sai a ce wato jam'i sai a ce summun shi yasa Allah ce summun bukmun umyun fahum la yarji'un kaga bukmun abkam mace kuma bakma jam'i ya zama to bukmun in an ce ahmar ja sai a ce hamra sai a ce humrun in an ce aswad sai a ce sauda jam'i sai a ce sud wa min aljibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanu wa gharabibu sud don haka jam'i ne gulf zukatan sun kace ruhe suke in ka ja aya ba mu ganewa in ka ja hadisi ba mu ganewa kamar waɗanda suke ganin rashin imani ka san akwai mutumin da yake takama da rashin imani ya ce maka ni ho ban da imani ban da mutumci irin waɗannan ce maka ban da imani ban da mutumci ban da sani ban da sabo hakan gana nake to shikenan balla anahumullahu bi kufrihim Allah ya tsine ma irin waɗannan mutane saboda kafircin su fa qalilan ma yu'minun kadan ne kwarai suke yin imani daga cikin su walamma ja'ahum kitabun min indillah ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين الله سبحانه وتعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله لوكتين دلتاه يزو مسو دغا وجان الله mahalicinsu waka musaddiqun lima ma'ahum wanda yake gaskatar da abin da yake tare da suna at-taura da injila wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru sun kasance can gabani suna neman Allah ya ba su cin nasara akan kafirai falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani yazo musu kafaru bihi sai suka kafirce mishi fala'natullahi 'ala al-kafirin la'ana Allah ta tabbata akan kafirai nan da Allah ce littafi ya zo musu daga wajen Allah shine alqur'ani musaddiqun lima ma'ahum yana gaskatar da abin da ke tare da su alqur'ani da yazo bai ƙaryatar da at-taura ba bai ƙaryatar da injila ba bai ƙaryatar da annabi Musa ba bai ƙaryatar da annabi Isa ba shi yasa cikakken musulmi baka zama musulmi sai kai imani da annabawan Allah gaba ɗaya da suka gabata sannan kuma sai kai imani da dukkan littafan da Allah ya sabkar amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير باك زما مسلمي سكاي إيماني دكا أن باك بعد كما دكا للتفاي سكار الله سبكت دسو don haka alkur'ani ya gaskatar da abin da yake tare da su wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun kasance suna son Allah ya ba su nasara akan kafirai ma'ana lokacin da yahuda suka zo madina suka zauna tunda sun san sifofin annabi sai suna cewa ya Allah ka ta yadda annabin zamanin ƙarshe in ya zo mu yi imani da shi mu yaƙi waɗanga kafirai da ba su da imani suke bauta mu gumaka mu samanto mun ci nasara a kansu kaji abin da suke roƙon Allah tunda sun san cewa duk wanda ya bi annabi shi zai ci nasara ko ba haka nan bane amma bi annabi waya gare shi yasa suke suke suke kin bi annabawa sun san duk wanda ya rike gaskiya shi zai ci nasara ko to amma mutane saboda sun san rike gaskiya waya gare su su rike ƙarya har akai wajen kumya ina fata kun fahimce ni duk wanda ya bi annabi shi zai cin nasara shi yasa sun san cewa annabi shi zai cin nasara ko an ki ko an so sun ka ce wato Allah ka ba mu cin nasara domin nan yastaftihuna ay yatlubuna al-fath suna neman cin nasara akan kafirai in annabi ya zo su bi shi su taimake shi a falamma ja'ahum ma arafu lokacin da abin da suka sani ya zo musu shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani ga gaskiya ta bayyana kurukuru sun gane ta Allah ce kafaru bihi sai suka kafirce sun kafirce don mi don saboda hasada sun kafirce don mi don saboda taurin kai hasada saboda annabi ba balarabe bane shi ko in kace mutun sai ya zaman to dan gidanku Allah zai bashi baiwa to kuma ka kuma kana yaki da Allah don shi Allah bai ce sai dan gidan kaza zan ba baiwa ba bai ce sai dan gari kaza ba a'a shina bada baiwa sai ga wanda ya so to amma tunda ba yahudi bane ba za su yi imani ba saboda mi kuma saboda taurin kai suna son su gwadi su mutane ne masu taurin kai sai suka kin imani da shi sai Allah ce to fala'anatullahi alal kafirin haqiqa la'ana Allah ta tabbata akan kafirai bi isa mashtaru bihi anfusahum بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين التي بئس ما اشتروا به انفسهم تر da abin da sun ka sayar da kawunan su da shi tir mutun ya zabi kafirci akan imani tir mutun ya fifita duniya akan lahira tir mutum ya fifita ƙarya akan gaskiya ya sani bi isa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah tir da abinda sun ka sayar da kawunan shi shine sun ka kafirce ma Allah domin mi domin sun fifita son ransu akan abinda Allah subhanahu wataala ce a aikata bi isa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallah baghyan dan saboda zalunci an yunazzilallahu dan saboda Allah ya sabkar min fadlihi na daga falalalatai ala man yasha'u min ibadihi ga wanda ya so daga cikin bayinsa kaga wannan ya nuna cewa ashe yahudawa abin da yasa sun kaci bin manzon Allah ita ce hasada domin Allah ce baghyan an yunazzila Allahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi Allah ya sabkar da falalaci ga wanda ya so daga cikin bayin shi ko mutane sun koma suna gaba da ita Allah ya hiddo annabi cikin larabawa kuma Allah ya hiddo shi ummi a sun ce kenan Allah ba kai daidai ba ka san mutane suna irin wannan wannan tsari in ka taho cikin gari ba dan gari kace ba Allah baka arziki a ce kai yaushe na zaka garin ka ina ruwanka da lokacin da yazo wannan ba sha'anin ka bane sha'anin Allah ne ina fata an fahimce ni ko ko yaro karami ya tashi Allah ba shi ilimi sai ka ce kai wannan shi ka wasa kasa tare da mu to ina ruwan Allah da ya wasa kasa tare da ku shi na yin yabba ko ko kana nuhin Allah bai iya rabo bane ina fata ana fahimta ta har kafirran makka haka sun ka kasance suna gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna ganin cewa ba yaro na ya kamata a ba annabta ba ya kamata a ba dan gari sarki ko mai mulki kaza wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn azim ahum yaqsimuna rahmat rabbik نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقالوا التي كافر مكة سنة لولا نزل هذا القرآن ميسا بأسبك دون القرآن با على رجل أكون ونبمت من القريتين دقون القريوي عظيم wanda yake mai girma shi mutumin mai girma a samu ya kamata a ce in za a bada har da qur'ani ko kuma a bada mallamta ya kamata a bi dan gari dan hakimi ko dan sarki ko dan president ko dan minister shi ne kamata ya samu sai Allah ce ahum yaqsimuna ahum yaqsimuna rahmat rabbik su ne suke rabon rahama ubangijinka in an tashi rabo ko wato suna da su ce ma Allah ka ba wanga shi na yadda ce ka ba wanga shi na yadda ce ka ba wanga shi na yadda ce wannan ba aikin ku bane eh mutum in ka kilga mutum goma baka iya samu su da silsila banda annabawa babu wanda zaka kilgawa ka iske silsila su tana da wannan abin in ba annabawa ba su kadai ne zurriya guda ce ta tahi zuwa annabi Ibrahim amma yanzu da ka iske mutum mai kuɗi in ka bincika da ka bincike ubani suka iske bai tar da komai ba in ko ka iske ubani da kuɗi bincike kaka dai baka kilga mutum biyar baka iske cikin uwayen shi ba wanda bai taba marika dukiya ba don mi don Allah yake rabo to ya an ce sai dan mai kuɗi zai rikewa to ya kamata a ce zuri'a masu kuɗi tunda Allah halice ta zuri'a guda ce in an ce ilimi da ka iske mutum da ilimi in ka binciki uba ne na da ilimi kan binciki kaka ne na da ilimi to ka kilga kaka ne biyar in kana gani kana iske su da ilimi daga iske babu don mi don falala ce ta Allah sai Allah ya ɗiba ya ba waɗanga ce to waɗannan ya kamata a basu ya ɗiba ya ba waɗannan ya ɗiba ya ba waɗannan wanda ya gane cewa falala ce ta Allah sai shi mi sai shi kankan da kai ya ɗauka annabin Allah ko ka hishi shekaru sai kai kankan da kai ko da kana ganin ka hishi to yanzu Allah ya bashi annabta sai ka yarda cewa kai baka kai gare shi ba sai kai kasa to sai ka samu rahama Allah amma in ka kuma karka ji dan yaron ga dan yaron ga sai ka ji an ce yanzu yaran ga na ga zakwa su ce su gwada mutane addini kuma kai an tashi sallah kai ba ka yarda a ce ka shiga gaba akwai wani masallaci da aka zo ana sallah nan cikin garin Yamai ne sai matasa da lokacin sallah ya sai su yi alwala sai su zo sai su shiga gaba sahun gaba minti goma minti goma sha biyar sai liman ya zo sai a tada sallah latti za suna baya sai suka yi taro su latti zawon sun ce kaga yan iskan yara ko ya za a yi a ce kullun yara su zo wai su zo su ne sahun gaba tare da liman muku suna barin mu baya to yanzu abin da za a yi mun mun aza doka yaro in ya zo ya koma sahu na biyu ba yadda za a yi yaro shiga sahu na farko ka ji yanzu an ɗauko wannan sabuwa mutum ya rige ka masallaci da minti goma sha biyar kuma ka ce dole sai ya tsaya sahu na biyu irin yadda aka yi a masallacin ne na masu hali da masu mulki da masu kaza da masu kaza su kasa akwai wuraren da dole sahu na biyu na za ku koma ku su su can na an na gaba kuma kai ka rige shi da awa guda ko awa biyu to ina dalili shikenan sai matasa suka ce to babu laifi yanzu da aka zo matasa sai suka koma sahu na uku suka koma suka laya latizawa shikenan ko da liman ya taho wanda ya ga dama ya taho sai da sahu ya cika tab sai an ka ce a tadda iqama sai wanga shi bibi wanga sai wanga shi bibi wanga a tada ya kama sai matasa sun kace ku tada suka ce ku tada su daga ba suka ce a'a ku dai za ku tada ka to wanda an gaban liman shi ya kamata yi yi ya yi kama to tun da ko amshe muna kun nuna muna matsayi ba mu yi fitina da ku ba fitina ba ta dace ba yana da kyau a gane cewa fitina ba ta kawo alkhairi to mun bar muku sahun warku yanzu an ce a tada ya kama wanga ya ce mun ga higa sai aka ce a ku tado ta ba a tado ta ku dai za ku tada ta wannan shine kaida Allah ya kyauta to dan haka jama'a wallahi duk wanda bai yi hankali ba yake ganin ni'ima Allah tana bayyana ga bawan Allah yayi mai addu'a Allah ya ƙara mai shi ma Allah ya bashi wallahi na cikin bala'i in dai in kaga mutum da kuɗi ko ilmi ko wani matsayi ba kai fatan Allah ya tsare shi kai ma Allah shi baka to wallahi kana cikin bala'i saboda in wanga mai mota ya biya sai ka ji bakin ciki ana nan mai karamin mota ya biya ka ji bakin ciki sai mai katkace wuce sai bakin ciki shi ƙara ba mai wata shi wuce shikenan sai ka zo cikin gida ka gaza kwana kai ba ka da ko dala kuma bakin ciki ya sha maka amma in kai yarda da Allah shi yake rabo sai kai fatan Allah shi ba kowa shi yasa wani yake cewa yayi mamaki a garin Kaduna ne sai suka sai nama mai nama ya yanka musu nama ya kare sai dauki naman sai azaka kai ne sai wata mota ta wuce sabuwa kaskat sai yace waɗanda waɗanda Allah ya ba Allah ya kara musu mu kuma da bamu da Allah shi ba mu kaga wannan ita ce addu'a ta musulmi duk dan wanka in ya samu alkhairi kai addu'a ka ce Allah ya ƙara mai kai ma Allah shi baka ko kuma Allah ya baka wanda ya hina shi tunda Allah ne yake basuwa amma ka komo sai ka koma hasada in ka ji abokinka ya samu kaza kana bakin ciki shi wani ma in yana tare da kai radda duk an ka ce ka samu falala to da ran nan ya daina zama tare da kai bakin ciki yake shi wai ji wani muke tare da shi ya samu kaza to ka sa abin da Allah ya aje maka to yanzu yahudawa suna jiran annabi shi taho gashi ha addu'a shi kai addu'a suke yi Allah ka kawo annabin karshen zamani Allah ka kawo karshen annabin karshen zamani gashi yazo sun kafirce saboda mi saboda ba balarabe bane tunda kamar Allah ya dauka musu alkawali cewa in zai aiko wa annabi sai ya aiko balarabe ko ko sai ya aiko mai shekaru kaza ko mai sifa kaza ko mai sifa kaza wannan kuskure na jama'a Allah ya ganar da mu don haka Allah subhanahu wata'ala ce an yunazzila Allah min fadlihi ala man yasha'u min ibadi don dai Allah ya sabkar da falalashi ga wanda yake so daga cikin bayinsa Allah ce to fa ba'u bi ghadabin ala ghadab sai suka dawo da hushi na Allah kuma akan hushi hushi na sun kin imani da annabawa sun take dokoki kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga kuma wani hushi ya dadu saboda annabin ya zo kuma sun kafirce mishi walil kafirina azabun muhin kafirai suna da azaba ta walakantarwa Allah ya tsare mu sai Allah ce wa idza qila lahum wa idza qila lahum aminu bima anzala Allah qalu قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين Allah ya ce wa idza qila lahum idan an ka ce da su aminu bima anzalallah ku yi imani da abin da Allah ya sabkar na alqur'ani qalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu za mu yi imani kawai ne da abin da an ka sabkar muna mu a taura da injila suna an ka ce mu yi imani da su ba ba a ce muna wani annabi zai zo karshen zamani ba ba a ce muna akwai wani littafi wanda za a sabkar ba bayan at-taura Allah ce wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce ma koma bayan wato shi littafin Allah shine alqur'ani Allah ce wa huwa al-haqqu al-hali shi alqur'ani shine gaskiya musaddiqan lima ma'ahum yana gaskatar da abin da ke tare da su qul sai Allah ce ma annabi ka ce da su falima taqtuluna anbiya Allah dan me kuke kashe annabawan Allah min qablu tun can gaba gabani na kahin in zo kun kashe annabawa da dama to in kuntum mu'minina eh in har kun kasance kuna da imani dan me kuke kashe annabawa dan haka wannan aya mi take nunawa idan aka ce musu su yi imani sai su ce ba za su imani ba sai da abin da an kasafkar musu kun san zaman lahiya ga mutum kashe fara yaki da gaskiya idan ka fara yaƙi da gaskiya kullun hanyoyi na sheri na kake tunani amma idan kana tunanin gaskiya kana tare da ita kullun hanyoyi na alkhairi ne kake tare da su yanzu kaga yahudawa dan kasu yi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da sun kai ma Allah ƙarya sun kace kawai abinda an kace su yi imani da wa su yi imani da littafin su kawai kaga sun sun yi ma Allah ƙarya sun jingina zuwa gare shi domin a cikin at-taura Allah ya ce su bi shi sannan kuma su yahudawa a wani lokaci har sai sun kai inda sun ka cewa kai ma Allah bai taɓa aiko wani annabi ba dan saboda su ƙaryatar da annabta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai sun ka ce Allah bai taɓa aiko annabi ba kaga saboda mi saboda kyaman mutum ka koma har ka koma kana kirkiren ƙarya wadda duk mai hankali in ya gani zai ƙaryata ka ina fata an fahimce ni Allah ce wa ma qadarullahu haqqa qadrihi iz qalu ma anzalallahu ala basharin min shay' Allah ce ba su girmamar da Allah subhanahu ta'ala ba irin yadda ya cancanta a girmama Allah sun kace ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai taba aiko a wani annabi ba saboda dai su kore annabtan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sun ka kore annabawan Allah shi yasa in kana gaba da mutum in baka yi anniya ba in ya faɗi gaskiya dubu to sai ka ce ƙarya na don dai ka samu ka huta wannan adawa saka kace tayi tayi dama dama sun ka ce ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai taba aiko wani annabi ba sai Allah ce kul ka ce da su man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa to wane na ya sabkar da littafin da annabi Musa zo da shi kaga har da annabi su sun ce Allah bai taba aiko shi ba nuran wa hudan linnas wannan littafin nuran haske ne wa hudan linnas kuma shirya ne ga mutane ina fata an fahimce ni kaga bayan sun ce an ce su yi imani da at-taura ita kadai ko kuma injila a su wajen waɗance ne sai suka ga a'a kai yanzu fa in dai ana zancen wannan Allah aiko annabi to su ma laraba ai suna iya to ai mu mu ma aiko wani annabi to yanzu ya za su yi sai sun ce Allah bai taɓa aiko annabi ba kenan balle ma har wani ya fito ce an taɓa aiko annabi faɗa da gaskiya akwai waya gare shi sai Allah ce wa huwa al-haqq musaddiqan lima ma'ahum shi alqur'ani wato gaskiya ne kuma yana gaskatar da abin da yake tare da su Yahudawa da suka tashi sai suna bambantawa tsakanin annabawan Allah da mi da Allah subhanahu wataala sai su ce za mu imani da wanga aya ba mu imani da wanga aya za mu imani da wanga annabi ba za mu imani da wanga annabi ba zamani yana tahowa da Allah ya koma zuwa Allah sallallahu alaihi wasallam suka kin imani da shi suka kin imani da alqur'ani ana nan tahe ana nan tahe bayan mutuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka samu dan su kuma cikin musulmi suka jaye suka ce to za mu yi imani da qur'ani amma ba mu yi imani da hadisi ba ya yarda da Qur'ani Allah ya saukar da shi amma maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yarda da su ba bai yarda da annabi ya fassara Qur'ani ba bai yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam yana bayanin Qur'ani ba shi shi na iya fassara Qur'ani shi annabi sallallahu alaihi wasallam duk shekarun da ya a cikin duniya shekara 63 shi ba komai yake ba bai taba tafsiri ba amma kai a nan Niger ko ko a nan Najeriya ko a kasashen mu na Afirka kai ka iya fassara Qur'ani shi yasa kake tar da mutane a masallacinka ko a wani hili kai musu wa'azi kai musu fassara shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai da fassara kaga akwai rudu sai ce maka a hadisi ƙarya na ai an ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ko bai abinda an kasauka muku daga ubangijin ku mina an kasauka muku daga ubangijin ku ce qur'ani ai an ce to hadisi ba wai kishi ya ce ga qur'ani ba bayanin qur'ani na sai ce maka bai yarda ba kuma an ka koma cikin alqur'ani akwai ayoyi da dama waɗanda shi yana aiki da su waɗanda bayanin su cikin hadisai ya zo in an ka zo wajen sallah yana yin waɗansu abubuwa cikin qur'ani babu su akwai kiran sallah Allah ya ce a yi kiran sallah ko ba haka nan bane ya ayyuhal ladina amanu idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun Allah ya ce ai sallar juma'a kuma ya ce ai kiran sallah to kiran sallah da kake yi ai na ka samu shi tun daga bakar hannasi ka gane cikin hadisi an ka an karwaito shi to amma kai naka da kake yi cikin qur'ani ni tun daga bakar hannasi ban taba ganin ayat da ta ce ga wanda aka kiran sallah ba Allah da ya ce ai kiran sallah umurni ne ko to yaya za a kiran sallah in kai yi kiran sallah na hadisi to ka kafirta don kai kace duk wanda ya abin da ba cikin qur'ani kafiri na to kai ko kai kiran sallah shi ko kiran sallah babu shi cikin Qur'ani ko ko mutum na da zakwa yace kai ko taho lokacin sallah yi kina kiri da idan da salat ko ba haka nan bane kiran sallah da suke yi dukkan su suna kiran sallah a nan yamai suna yin kiran sallah a can Najeriya inda ogan su kwata kwata a garin Kaduna Malam Usman dan Gungu ana yin kiran sallah to wannan kiran sallah har shi kanshi an yi mai tambaya ina na an ka gano shi sai kuma shi na labe labe sai ce a'a ai mutane kamar zabi suke kamar kaji suke sai ai musu kiran sallah wannan maganar banza ce wasa ne da addini kana yin raka'o'in sallah babu su sai ƙarya ka zo ka ce ai an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yayi koyi da annabawa fa bi hudahu muqtadi Allah ce yayi koyi da annabawa to amma bayanin da duk Allah ya mai cikin Qur'ani ne yake kenan raka'o'in sallah in baka gansu cikin Qur'ani ba kakkai shi yasa suka rarraba suka yi mazhabobi mazahib shatta daga cikin su ammaradi akwai waɗanda ko ruku'i ba su yi sun kace Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun Allah bai gudu da aka ruku'i ba Allah bai gudu aka sujada ba haka su ba su yi sai su zo su yi tsaye shi yasa an ka samu suna yan tsaf yan tsaf in sun ka zo gaba su dai suke dibi ammaradi akwai su inda ba yanzu sun ka kare ba ina ba ta fahimce ni wasu daga cikin su kuma sai su zo su yi sallar su ce ai Allah ya ce mala'iku suna da hikahikai biyu da hikahikai uku da hikahikai guda hudu waɗannan su ne ake ni da kauyin salloli ko mahaukaci ya san ba ɗaya bane domin ba ana zancen hikahikan mala'iku kuma kana zancen kauyin sallah hadisin nan ko baka son aiki da shi to gabakin ka kana faɗi kuma duk abin da zaka faɗi ka je ka faɗa ba yau na an ka fara ba masu cewa ba su imani da hadisai suna nan kuma wannan aqida ta yi shekara dubu cikin duniya ta yi shekara dubu amma mutane ba su ganewa sai suna san tsambanin ka bayyana ta bayyana a'a akwai aƙidodin da masu su ne suke jin tsoron su to su bayyana su amma wani da ya ga wani ra'ayi wanda ya san in ya hwa'i to zai bayyana a duniya sai shi hwa'i wannan shine ɗabi'ar da yanzu ɗalibai sun ka ɗauka ko sa akwai wata ƙa'ida da malamai suke cewa khalif tu'raf ka saba ma yadda mutane suke yi in kana son a san ka yanzu in kana son a san ka cikin kasashen mu to ka ɗauko fatawar da duk wani malami bai taɓa aiki da ita sai ka bayyana don dai a yi ta rigima da kai sai a ce kun ji wani ya bada fatawa kaza wani ya bada fatawa kaza saboda mi saboda ya shahara ina fata an fahimce ni wannan ka'ida ce da mutane suke aiki da ita akwai wani mutum da ya ji an ce Khalif Tu'raf yana son a san shi a duniya da ya sai maka aikin haji sai rasa yadda zai sai da ya bari mutane sun juya sun tayi sai fara hitsari cikin rijiyar Zanzam sai an ka tsinka shi an ka ce kai jama'a ga wani sai yana hitsari cikin rijiyar Zanzam sai ce to dama wannan ne yake so an kai ta yadawa cikin gari wani mutum ya hitsari cikin rijiyar Zanzam Khalif Tu'raf to wannan shine abinda mafi yawancin dalibai waɗanda ke son su bada fatawa waɗanda ba su jin tsoron Allah suna son su shahara to da irin waɗanda ne suke su sai ya ɗauko fatawar da ya san duniya ta jima ba a aiki da ita duk malamin daga jin tsoron Allah bai bada wannan fatawa sai ya bada ta sai ka iske wani mutum ya kire kanshi mallami ya ce maka riba ta halatta ya ce maka ai 2.5% ne shi kuma wannan 2.5% cikin rayuwar da muke ai gidan da an ka gina banki da kuma polisan da ake ɗauka masu kariyar banki da kuma ma'aikata da takardun da ake aiki to wannan shine 2.5% don haka wannan ba riba bane yayi tsaye ya kwanci ne bai tunanin cewa mutanen da ya halatta ma ranar tashin alkiyama Allah zai tambaye shi kuma Allah zai tambaye su babu tsoron Allah yana son mi yana son ya shahara yana son a san shi Allah ya kyauta sai Allah subhanahu wataala ce mi
ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم
subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat annabi Musa hakika ya zo muku da hujjoji bayyananni ya zo muku da attaura ya zo muku da abubuwa waɗanda suke nuna cewa annabin Allah ne Allah aiko shi thumma takhaftumul ijla min ba'di sannan kun kariki dan maraki abin bauta bayan annabi Musa ya ce wajen ganawa da Allah wa antum zalimuna alhali kuna azzalumai wa id akhadna mithaqakum ku tuna lokacin da muka rike alkawalinku wa rafa'na fawqakum at-tur sannan muka daukakar da dutse akan ku muka ce khudhu ma atainakum biquwa ku rike abin da mun kai muku umurni da karfi wasma'u ku saurara saurare na dauka saurare na fahimta qalu sun kace sami'na mun ji wa asaina kuma mun kiya wa ushribu fi qulubihim al-ijla bi kufrihim an tudan yadda son bauta dan maraki a cikin zukatansu qul bi sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin kace tir da abin da imanin ku yake umarta ku da shi in kun kasance mu'minai to waɗannan ayoyin ba za mu samu damar yin bayanin su ba saboda lokaci ya matso sai zuwa gobe in Allah ya kai muna rai abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah ya gafarta muna malam sai kai muna addu'a wannan tambaya ta shahi zancen ɗaukar sauti na wa'azi ko bidiyo bayan wanda ya ɗauke shi ya tsara shi ya buga shi ya kuma wallafa shi anan sai mai tambayar ya yi tambayar cewa ko ya halitta wani can daban ya yi amfani da aikin domin ya sake buga shi sau da dama ko ya sayar da shi ko ya wani amfani da ba tare da izinin wancan na farko da ya tsara shi ba mai tambaya ya ce ina hukuncin kuɗin da ya samu ta wannan sana'a ko kuma amfanin da ya yi da shi tunda kayan ba nasa bane a asali shi kansa kuma menene hukuncin da ya rataya a wuyansa malam ya ce malamai sun yi magana akan waɗannan matsaloli baki ɗaya kuma sun warware wannan matsala malam ya ci gaba da cewa wannan sha'ani akwai wani abu da ake kira haƙƙin mai aiki a cikinsa ko kuma zufar goshinsa kamar yadda malam bahaushe ke cewa wannan kuwa in ji malam ko da wata takarda ce ko wani littafi ka rubuta ko kuma wani abu ka tsara ko wasu hotuna ka ɗauka ka haɗa da sauki sai wani shiri na musamman wanda jama'a za su amfani da shi kai ma ka amfana a cikinsa to idan wani ya ɗauke shi a nan wurin ya ci haƙƙinka kai da ka yi tsarin tun farko misali idan aka ɗauki cewa ka rubuta wani littafi ne bayan ka ƙara rubuta shi sai ka buga amma a ƙarshe sai ka ce to wannan littafi duk wanda ya ɗauke shi ya yi amfani da shi ko ya sayar da shi sai dai ka riga ka ba shi izini ana iya yi amfanin da aka ga dama da shi a nan sai malam ya ce ba wata matsala duk wanda yake da dama zai iya ɗauki irin wannan littafi ya wallafa shi ko kuma ya bubbuga shi da yawa ko ya wani amfani da shi amma idan ba a samu wannan izinin ba to duk kuma wanda ya kuskura ya ɗauki littafin ya buga shi ya wallafa shi ko kuma ya wani amfani da shi ko ya sana'a ya sayar domin samun wani amfani a nan wurin wato haƙi ya hau a kansa haƙi shine ganin cewa ya yi amfani da kayayyakin da ba nasa ba kuma a nan musulunci ya hana cin haƙƙin wani bayan haka kuma malam ya ce a cikin irin wannan sha'ani ana iya yin yarjejeniya tsakanin wanda ya rubuta abin tun farko ko kuma ya tsara wannan aiki da kuma wanda yake son ya buga shi ya yi wani amfani da shi daban yarjejeniyar tana iya tukumshi maganganun cewa shi wanda ya buga abin tun farko marubuci littafin ko kuma mai tsarin wannan shiri yana da wani haƙƙi ko wani kaso da za a bashi a nan wurin shari'a ta yarda in ji malam kai kuma bayan wannan yarjejeniya da aka yi duk wanda ya ce zai ɗauki wannan littafi ko kuma wannan tsari ya yi amfani da shi to cilas ya zo gunka ya nemi izininka idan ka amince masa sai ya zo ya buga in baka amince ba kuma baya da hanyar da zai buga shi idan ya yi haka to sunansa barawo saboda shari'a ba ta yarda da kai amfani da kayan wani a cikin wani sha'ani ba ko kuma ka sayar da su wannan hukunci ya shafi kowane irin shiri kama daga buga kaset na sauti ko na wa'azi ko na kira'a ko cd ko kuma bidiyo ko rubuta littattafai da dai sauran duk ayyukan da za a iya yi a musulunce ko kuma ba a musulunce ba kamar irin yadda kuka sani yadda studio labuwa da islam yake gudanar da ayyukansa kamar yadda kuka sani ne cewa shi shugaban wannan kamfani yake zuwa a duk inda ake wa'azi ya ɗau sauti da hotuna ya zo ya hahaɗa ya tsara inda adda kurakurai ma ya fidda ya gyara ya kira malumai su yi gyara duk wannan wahala da zufar da yayi to sai ka samu wani a ƙarshe zai iya ɗauki wannan shiri ya buga shi ya yi amfani da shi ba tare da izinin mai shi ba irin haka ne shari'a ta hana saboda haka shi mai wannan kamfani tun daga farko dama ya nemi izinin mu malamai masu wa'azi da kuma kungiyoyi muka ba shi yardar cewa yana iya ɗauki waɗannan sauti da hotuna na wa'azoji daban-daban da kira'a da sauransu ya kuma zo ya amfani da su a ƙarshe ma ya shaida mana cewa zai sayar da su domin ya samu amfani amma kuma muka amince masa kenan kaga shi yana tafiyar da aikinsa ne a cikin izini kuma yana gudanar da shi akan shari'a wato irin wannan aiki idan mai shi ya riga ya tsara shi ya buga ya haramta ga kowane ɗan adam da ya ɗauke shi ya ce zai yi amfani da shi ba tare da ya nemi izinin mai shi ba wanda ya tsara shi tun farko ko da na biɗa kuɗi ne ko kuma amfanin kai da kai nan take takan yiwu waɗansu jama'a su ce to ai harkar musulunci ce wa'azi ana son ya yaɗu a ko'ina kuma kira'ar qur'ani ai ba laifi a ce ka tsuka ka wallafa ka sayar ko ka baiwa waɗansu mutane a nan wurin abin da ya kamata a rike in ji malam shine cewa da farko dai ai musulunci shine ya haramta sata kuma ya haramta cin zalum shine cin haƙƙin wani kenan idan mutum yayi wani aiki zufar sa ce zufar goshin sa ne wahalar sa ce ya bi dare ya taka tudu ya shiga rami ya bi zafi ya samu waɗannan kayayyakin ya zo ya tsara ya buga ya wallafa kai kuma a ƙarshe kana canza mai a una sai ka ɗauka ka ce kai amfani da su sunan kaga baka kyauta ba saboda haka wannan matsala malamai sun riga sun yanke hukunci a kanta shari'ar musulunci ba ta yarda ba ko kaɗan ka ci haƙƙin wani zuhar wani bayan ya riga ya yi tsarin sa malam ya ci gaba da cewa abin da ya kamata musulmi su yi la'akari da shi a nan ita dai sata a musulunci sunan ta sata ko mi ka ɗauka kuma ko nawa saboda haka ba za ka laɓe ba a bayan musulunci ka ce ai kasat ɗin ko sai dai ko katin memuwar ɗin da aka buga ai wa'azi ne ke ciki ko karatun qur'ani saboda haka ba laifi idan kai haka ka yi kuskure abin da ake so a lokacin da duk kake buƙatar kai amfani da kayan to ka tattaka ka iske wanda ya yi shi na asali ka tambaye shi izini idan ya yarda ma ya amince maka to ba laifi sai ka zo ka bubbuga ka wallafa yanda ka ke bukata saboda a ƙarƙashin izini kake tafiyar da ayyukanka wato kamar yadda kuka sani wannan matsala ita ce ma turawa ke kira duradotar wanda musamman ma a nan Nijar aka kawo ta hukuma mai suna BNDA domin kula da ita tana kula da kwato haƙƙin waɗanda aka tauye haƙƙin su ko kuma aka zalunce su ta wannan fanni a wurin wannan hukuma ta BNDA wato ɗaukar kasa ko kuma wani abu da wani ya riga ya tsara tun farko ka ce kai amfani da shi ba tare da izininsa ba to baya da wani matsayi illa sata kuma ita wannan hukuma tana iya kokarinta domin kwato haƙƙin duk wanda aka tauye ma haƙƙi a wannan fanni kenan kaga kafin ita wannan hukuma idan ka lura musulunci shine farko wanda ya haramta sata ya kuma haramta cin zalunci ko kuma cin haƙƙin wani a nan wurin ya kamata mu musulmi mu yi la'akari da abu ɗaya cewa da addinin mu ya riga ya muna tsari ya muna tanadi kuma akwai mu da hukumomi waɗanda suke bin irin waɗannan tsare-tsare kenan dole cilas idan muna so ko kuma mu fita daga cikin ƙangin shaidan sai mun yi ƙoƙari mun bi tsarin addini kuma mun bi dokoki daban-daban waɗanda hukumar ƙasar mu ta tsara a ƙarshe sai malam ya ce wannan shine kaɗan daga cikin irin bayanin da muke iya yi muku a kame da wannan matsala ta ɗaukar kayan wani a ce ai amfani da su ba tare da an nemi izinin sa ba Allah ya sa mu ganar da juna mu kuma mu gane ko mu yi amfani ta hanyar izini da kuma neman yardar juna ga baki ɗaya ɗan uwa musulmi kun dai ji irin haɗarin da sata take da shi a musulunci saboda haka duk ilahirin waɗannan ayyuka da kuka sani na farko da na yanzu gabaki ɗayansu mallakar Cidola Vadul Islam ne kenan duk inda kuka je aka buga muku waɗannan wa'azoji akan kaset ko sai dai ko kart memoir idan ba anan ne Cidola Vadul Islam ba to shi kenan kun taimaka an yi sata kenan shi ko a musulunci ba a taimakawa azzalumi ya aikata zalunci kenan ku yi hattara kar ku faɗa tarkon shedan ku nemi kaset ɗinku na wa'azi ko sai dai ko kart memoir a Cidola Vadul Islam ta wannan hanya kukan taimakawa shi wannan studio ya ƙarfafa ayyukansa kana kuma ya ƙara samun ƙarfin kyautata tsare-tsarensa daban-daban domin ƙayatar da ku. Wassalamu alaikum.